الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفوا إن شاء الله سبحانه وتعالى أولا يني نليتني 27 ga watan zulhijja shekara ta 1441 wanda ke yayi daidai da yayi daidai da 17 ga watan August ko watan 8 shekara ta 2020 da izinin Allah subhanahu ta'ala zamu ci gaba da karatun nahwul wadih wanda muka faro shi ma a can baya dalilin a daura da muka fara shi yasa muka dakatar da shi ko wannan kuma shine darasi na hudu insha Allah ta'ala Allah shi mana arziki da abin da yake shine daidai akasin haka kuma Allah shi kare mu to an ce zamu tashi a hawali bina'il fi'il al-mudari ko to ahwalu bina'il fi'il al-mudari a darasin da ya gabata mun ji cewa fi'ili madhi yana da halaye ko da yakan zanto mabni mun ji yakan zanto mabniun alal fati ko idza lam yattasil bihi shay'un min ad-dama'ir kuma yakan zanto mabniun alal fati idza lam yattasil bihi shay'un aw tasil bihi nun at-taukid khafifatan aw thaqila wa yubna ala sukun ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة ويبنى على السكون إذا إذا كان متصلا بضمير رفع متحرك كتبت نعم أفضل كوكما دالت على الفاعل كوكما مني نون النسوة يبنى على السكون to yanzu za mu ji na mudari shi mudari yana da halaye guda biyu ne أمثلة sai kuma nan a hawalu bina'iha sai kuma sabab ko al'illa duk daidai ne sabab ko al'illa to muna da misalai kamar haka na farko afwan ina ne shafi na nawa ne malamai wanda suke da irin wannan ashirin da takwas ko mazi ne ko mudari wani na farko to mudari shi ne a karke ko? eh malin naka babu kenan to ba kuma ta shukran ko kuma yana gaba a hawalu bina'il mudari kar ku manta shi fili mudari asalin shi mu'rab ne asalin shi mu'rab ne kamar idan ka ce ya jilisu kamar idan ka ce ya fitahu kamar idan ka ce ya kunu kaga duka fili mudari'i ne karkinsu duka akwai rafa ko madalla to a wannan halin za mu ga yakan zo mabni ne a halaye guda biyu to za mu ga akwai jimloli guda takwas kashi hudun farko jimlan farko la'astami annan nasihata wallahi zan saurari nasiha asalin fi'ilin astami'u kaga anan morabi ne ko lannahu mumarfuun to sai aka manna mishi mene nuna tawkid kaga anan wani harafi ne a karki anan ainin ko adalla to bayan an hada bayan an na mishi manna mishi nuna tawkid sai aka yi ma ainin fatha aka na mishi lamun la'astami anna to nan ne shahidinmu yanzu la'astami anna to yanzu idan muka zo sai mu ce mene fi'ilun mudari'un mabniyun tunda nan sai mu ce manu al-fathi me yasa zan mabni al fathi dalili sai mu ce litisalihi binuni tawkid ba ta zo da shadda ba sai mu ce al-thaqila shikenan so anan fili mudari an nuna an manna mushi nunin ko ya zo mabni al fathi ne akwai shi a cikin alkur'ani da yawa kamar misali wanne na la'amna anna jahannama min aljinnati wal in min aljinnati min an-nasi min aljinnati wan nasi ajma'in ko la'amna anna mene la'amna annal la'amna anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in la amla anna la amla anna da zamu cire nonin sai mu ce la amla'u la amla'u afwan u da alhamza la amla'u da kama la ayamla'u to amma da kamar na mishi nunin yanzu zuwan nunin bar kuma kuma ma gane wani sirri wannan kun san ai asalin nunin din mece ce sukun ne ko nunin ta farko tun da nunin guda biyu ne ai to sai aka idiga mu wacce cikin wannan to sai aka gina shi akan fataha to dalilin da yasa aka gina shi akan fataha din saboda ha litisali bi nunin tawkid as thaqila la astami anna nasihata wa fa'iluhu dhamir musatirin fihi wujuban taqdiruhu ana نعم النصيحة سكتي مفعول به منصوب بالفتحة ليذهبن الجلمان ليذهبن اللام لام القسم لام تنسوا يذهبن سمت فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة الجلمان سكتي فاعل مرفوع بالضمة ألا تستريحن ya fata ya sa'idu asalin shi menene shahidinmu tastarihan asalin shi menene tas tarihu ko nunu takid khafifa to sai aka ma hawan na fata ita ma to kaga nan ne shahid din mu ko na'am fadal tas tas tarihan kaga nan ne nan ne gashi gudun da zamu lura banda ne din kenan shi ma fi'ilun mudari'un mabni ala al-fati litisalihi bi nuni tawkid amma ita tun da ba ta da shadda al-khafifa al-khafifa na nun tawkid nun tawkid a nun niso kenan nun niso kenan za mu ganta alatar hamna hadal miskin shin baka tausaya ma wannan miskinin ba shahidin shine tarhamna tarhaman tarhaman kaga shi ma asalin sa menene tarhamu sai aka manna mun shi nun tawkid ko sai aka ce tarhaman saboda haka zama fi'ilun mudari'un mabniyun على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة an gama da wannan fa jama'a mun fahimci wannan ko barakallahu fikum sai kuma bangare na gaba at-talibatu yastami'na an-nasihata at-talibatu dalibai mata yastami'na an-nasihata ina ne shahidin mu yastami'na kaga asalin shi yastami'u ne ko ainihin shi ne harafin garki to sai aka manna mishi nunin niswa yastami'ana da yake sai suka ce a canja fatan ainin afwan yastami'u na ta yi wannan zai iltibasi da wanda yake da wawul jama'a ka share wala tasma'unna to sai suka ce amma da shi da ya ada a share da rafan sai zama sukun kawai kaga idan mun zo sai mu ce fi'ilun mudari'un mabniyun ala as-sukun tunda ai ainin dan an daure ta ko as-sukun to me yasa aka ce mishi wannan mambin ada sukun dalilin shi ne ya haɗu da nunin nisuwa gata nunin wanda ke nuna tawagar mata sai mu ce littisalihi bi nunin nisuwa shikenan akwai shi da ya facin alkurani shi akwai shi da shi ma cin alkurani ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka almu'minatu sai ce mene yubayi naka gashi fil mudari mabni ala sukun litisani bi nunin niswa ala alla yushrikina lalle qur'anul arabi alla yushrikina billahi sha gashi yushrikina alla yushrikina wala yasrikina wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina yaftarinahu baina a yaftarina yaftari na ba ga shi ba ba sukun mugaddara kan yawon baina aidihinna wa arjulihinna sai mene wala ya asina ka fi ma'rufin Allah sai ce mishi fa bayi hunna wastaghfir lahunna Allah kun gani an samu misalai wajen guda biyar ko makamancin haka a aya ɗaya kawai to inda za mu ina son mu fahimci wani abu kun wannan nunin nunin nisuwan nan damir ne fa shi yasa wajen irabi za mu ce damirun muttasilun mabniyun alal fathi fi muhalli raf'in shi kenan ina ba ta mafancin nan ko malamai to Allah shi kare fahimtar da mu wannan shi kenan darasin annisa'u ya zahabna ya zahabna shi ma irin shi ne dai mun fahimci shi ko ya zahabna sai ala tastarihan ya fatayat ba kwa shi huta ba ya ku yan mata ina shahidin mu يستريحنا تستريحنا ألا ترحمنا ألا ترحمنا هذا المسكين ala tarhamna tarhamna a kuskuren bugu ne ala tarhamna hadal miskin shin ba kwa tausaya ma wannan miskinin ba to shahidinmu yastami'na yadhhabna tastarihna tarhamna shine shahidinmu kawai duka fi'ilun mudari'un mabniyun ala sukun littisali bi nunin niswa wa nunin niswa dhamir muttasil mabniyun ala fathi fi mahalli rafi fa'il yubna al-fi'l al-mudari qa'idan mu yubna al-fi'l al-mudari ala al-fathi ana gina fi'il mudari akan fata ne in tasal bihi nunin tawkid idan nun tawkid ta hada shi khafifa ko kuma sakila ko wa yubna ala sukun akun ana kan kuma gina shi ne akan sukun in tasala bihi nunin niswa idan nunin niswa ta hadu da shi wa yurubu fi ma ada zalika amma bandan da banda waɗannan halaye guda biyu da yakan zanto mubni sauran halayen yakan zan mene mu'rab ne mu'rab idan ya zo da ya hadu da mene wawul jama'a yakhrujuna mu'rab ne anan yadhhabuna ko kuma mene ya tazhabina tazhabina murab ne taqra'ina murab ne anan marfun bil menene anan bi thubutun nun yadhhabani tazhabani shi ma marfun ne bi thubutun nun mun bance shi ko wa alaikum salam نعم ولا تسمعن من الذين ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا تو ولا تسمعن ولا الواو بحسب بحسب ما قبلها حرف عطف كده تس لا لام القسم تسمعن شيء فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفه لتوالي الأمثال إيه لتوالي الأمثال I mean ina jin mun yi shafa ko? Can ajin ne? Ya kamata a to wannan matan bin taka madalla da ita. Nan ba mun ga filin fili mudari yana gin zama mabni akan fata ba dalilin ittisalin da nun tawkid ويشترط في الاتصال watan haduwan nunin din nan ba ga nunin tuki da hadu da fili mudari ba wa yushtaru an yakun litisal mubashiran kal misal kal amsila allati ra'aynaha ka misalin da mun gani وإن نعم ويشترط في الاتصال أنا دنجزر تاني كوي ويشترط في الاتصال عفوا أن يكون مباشرا كو إيه شكرا أن يكون haduwan fili mazi fili mudari din da nuni ya zama kai tsaye ne babu wani abu da ya raba su mubashiran wa idza lam yakun kadhalika mithlu wala tas ma'unna kaga nan haduwan nun din da fi'ilin ba kai tsaye bane don akwai wani abin da aka share anan me ke nuna an share wani abu saboda saboda zamma anan wa nan ma haka wada tasma inna kasaran nan na nuna akwai yawon da aka share a nan kun gane ko fa innahu mu'rabun domin tasma'unna asluhu tas wa la tasma'un nan muna gani wala tasma'u wala tasma afwan wala tasma'u wala tasma'u nan na mun gani waccan nan nunin din ita ce alamatu mene alamatun raf'i waccan nan nunin din ga sunan guda biyu su mene nunin taukid ne sai aka yi idigamin ta farko cikin ta biyu sai aka yi shadda shi yasa muke ganin ta haka da shadda to bayan an share wacan nan nunin din kaga wawun ga ta sakina ko ga wannan nunin da aka yi idigami sakina ce ko kaga sakina ne sun hadu sai suka ce a share mene a share dhamman na wawun din nan saboda dhamman nan ita take nuna kan akwai wawun da aka share anan to saboda haka mu'rab ne yana haka ma wannan tas ma'inna domin asalin shi tas mene madalla tasma inanna to anan ba ku ga ɗaya biyu uku ba to shi yake ce mishi tawalil amsal a inda nunin guda biyu ne sai ce mene mutamasala ne ko ehe jami'i shi jami'i shine amsal jama'a mu fahimci wannan ko madalla to anan waccan nan nunin nunin rafi'i ce alamatin rafi'i ne kamar yadda kace tasma'ina domin haka fi asalin filin yake tasma'ina kawai gashi fi'il mudari marfu'un bi thubutun nun zamu zo al-af'al khamsa to saboda haka da aka share nunin nan sai aka idgamin wancan nan nunin cikin wancan nan nunin din sai ya zama ga ya'un ga nunin kaga sakinan sun hadu ko sai suka ce to ita ma wancan nan a share ta me ke nuna akwai ya'un din kasaran da ke ainin shine litublahunna da wala tasma'unna la yuwallunna al-adbara thumma la yunsaruna na wala yahmil wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim wala in qulta innakum mawuthuna suratul hud la yaqu sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bi thubutin nun kwa fi'ilun mudari'un marfu'un bin nun al mahzufa bin nun al mahzufa to me yasa aka share ta ka ce annun mahzufa sai ka ce litawalil amsal litawalil amsal sai aka share nunin wace ita ce alamatar rafi nunin farko alamatar rafi saboda ya halasta a share ta bayan an share ta sannan sai kire zanto ga wawun wawul jama'a bin nunin mahzufa ga yawul mukhataba ga wawul jama'a kaga sun hade da nunin ta farko sakina ko kaga mace sakinan sun hadu sai aka share wawun din da yawun din sai zama an sami ne sai ya zama an sami abin nan jama'an fahimci nan ko ina ganin shi ma nan bar mu kata nan kawai amma ina fatan gobin allah yarda za mu dan taba sosai saboda ko da ke ma saboda mulha ne ko amma in Allah da ina ganin kawai mulhan na ai ba abu nawa ne abiyar din suka rige mulha jawazim adad jawazim da kai sati mai zuwa kawai insha Allah ta'ala a insha Allah ta'ala zamu in dai ba dai kwana biyu zamu ƙara kwana biyu bane eh dan a samu a gama ta mhm eh adad sai al'amsalatul kamsa kun gane in dai ba dai zamu kara zamu dakata da karatun sauran karatun ne mu yi talata afwan laraba alhamis ba in dai zamu kara laraba alhamis to mun ha wannan satin zamu gama ta insha Allah ta'ala na'am to jama'a muttafiqun antum muttafiqun antum to insha Allah ta'ala zuwa alhamis zamu sai mun kammala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yana jin ma hadda